أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم قال آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna sha uku ga watan Rajab jiranar ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan February na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin Shekul Islami wa Sa'adat al-Anami alhaji ibrahim ya radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa mini kamin wa adabin lura da littafin nan na shari na lubbun lubbi muna cikin baitin da shekul islami wa sa'adatul anabi alhaji ibrahim ya radiyallahu anhu yake cewa إذا طلبت مطلبا عدمت فضيره يدري وما دريت يرفع ما يدور لطفا منه لا tattahimana ilahana fatukzala wanda mai lubin lubbi ya kawo mana cewa shi dan adam yana da matsalab abin da yake nema kamar yadda shi wace iza talibta matlaban idan ka nemi abin nema ka rasa to Allah tabaraka wa ta'ala shi fitan wannan abin kai baka sani ba to sai yace al matlab na dan adam a cikin su yana nema ne to neman da yake yana nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da yake nema na rayuwarsa na abin da zai rayu da shi ne ko kuma roƙon da yake yi yana roƙon Allah cikin addu'a to a karatun da ya gabata mun faɗi a asbabul shirman sabuba da suke jawowa dan adam yin roƙa ba za a amsa masa ba ya kawo mana cewa da shi wuce in ka nema wajen Allah ka rasa bai baka ba to Allah ya shirin cutar wani abu kai baka sani ba to ya kawo mana sabuban da suke jawowa dan adam ya roƙa ba bashi ba sababi na farko da makaranta shine ya ce at-tawassu fil harami aklan wa shurban wa lubsan wa tadbiyatan mutum ya yalwata a cikin haramu wajen cinsa da wajen shansa da wajen sakawansa da wajen gina jikinsa idan mutum ya yalwata a cikin haramu to ko ya nema Allah ba zai bashi ba inda ya yalwata a cikin haramu wajen cinsa wajen shansa wajen gina jikinsa to yau kuma zai karanta mana wato abu na biyu har yanzu da yake jawowa dan adam ko ya roƙa ba za a bashi ba yace at-tawassu fi irtikabil fusuqi wal isyan yalwatawa cikin fasikanci da kuma sabon Allah wa hadha kadhalika min asbabin tusaddu ala da'i babul ijabati فليس له أن يعيش على أوامر على أوامر هوية نفسية بعيدا خارجا من أوامر الله عز وجل فلا ينبغي أن يكون مسلما يرتكب الجرائم لما في ذلك من مخالفة الله جل وعلا فيما نهى عنه بل لتكن تصرفاتك أيها المسلم الصالح واعتقاداتك وأقوالك وأفعالك كلها نقية خالصة مخلصة إلا ما شاء الله عز وجل لأن في حديث ما فيه توجيه إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع الاستجابة الدعاء الأخيار وفي للطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء لاستجابة الدعاء أنا وجم يجي قامنا الشيوع التوسع في ارتكاب الفسوق والنسيان mutum ya yalwata a cikin fasikanci da kuma sabon Allah yace wa hadha kazalika wannan ya kasance kamar haka min asbabi yana daga cikin sabuba tasuddu ala da'i wanda take tsare mai roko ala da'i babu ijabati take rufe masa kofar amsawa falaisa lahu an yi isha to bai kasance a gare shi ba ya rayu ala awamir huliyatin nafsiyya ya rayu amma yana bin umarnin son zuciyarsa ne ba'idan ya yi nisa karijan min awamirillah azza wa jalla ya yi nisa ya tafi can nesa kan umarnin Allah tabaraka wa ta'ala fala yan bayi an yakuna muslimin bai kasance musulmi ba yartakibul jara'im wanda kuma yana ɗiban laifuffuka yana aikata su bima fi zalika min mukhalafati Allah jalla wa ala saboda abin da yake cikin wannan na saba Allah tabaraka wa ta'ala fi ma naha anhu a cikin abin da ya hana akan sa balli takun tasarrufatika sai dai ka kasance dukkan tasarrufinka ayyuhal muslimu salik kai wannan musulmi mai suluki watika datika da kuma abin da ka kudurce faqwalika da abin da kake fadi da bakinka wa af'alika da ayyukanka kulluha naqiyatu dukkan su su zama tsabtatattu kalisatan mukhlisatan wanda aka tsabtace su aka gyara su illa ma sha Allah azza jalla sai dai abin da Allah ya so da anna fil hadith saboda abin da yazo a cikin hadisi ma bi tauje a cikin sa akwai abin da ke fiskantarwa ila an tarki al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wanda yake nuna cewa idan mutum ya bar aikata kyakkyawan aiki ya bar hani da mummunan aiki yamna'u istijabati du'a'il akhyar yana hana a amsa addu'an zababbu bayin Allah wa fi'l ta'at yakunu mujiban listijabati du'a sannan aikata biyayya kuma yana jawowa a amsawa mutane addu'a su don su roki Allah zanen wajen kamar yadda shi ya gaya mana cewa shawar islam ya sa'adu na nan alhaji ibrahim bin yasir radiyallahu anhu ya ce mana iza talibta matlaban adilta idan kana neman abun nema to a cikin neman ka zaka roki Allah to idan kana roƙon Allah nan akwai abin da zai jawo ka ta roƙo ba za a amsa ba yace shine at-tawassul fi tikabil fusud wal ikhtiyar ka yalwata cikin sabon Allah fasikanci sannan kuma da wato laifuka in kai wata a cikin fasikanci da laifuka ko ka roƙi Allah Allah ba zai amsa maka yace wannan wata kofa ce da take rufe mai roƙon Allah ba amsa maka ba saboda ka kai da ake so ka tafi hanyar Allah ba a so ka zama kana rayuwa akan bin son zuciyarka kana rayuwa akan amma akan san abinda zuciyarka take so akan sa kake rayuwa ba akan abinda Allah yake so ba ba akan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ba akan son zuciyarka akan sa kake rayuwa kuma kana roƙon Allah roƙon Allah da kake yi ma cikin son zuciyarka kake roƙon sa cikin son zuciyar kake roƙon sa ba kana roƙon sa ne a cikin lallai haka abun yake zai amfane ka duniya da lahira ba sannan abin ya kasance ya yi nisa daga umarnin Allah ta baraka wa ta'ala to bai kasance musulmi ba wanda yake ɗiban laifuka saboda a cikin wannan akwai saba wa Allah ta baraka wa ta'ala a cikin abin da ya hana kai ne kana sabon Allah yadda ka ga dama yadda ka ga dama kake yi kana saba wa Allah yadda ka ga dama kuma a gefe ɗaya kuma ka koma kana roƙon Allah to kaga ba za su biya bukata ba yi sai ya zama ba ka ɗaukan wata jarima ba wani laifin da kake aikatawa to a nan ne ka roƙi Allah sai Allah ya amsa maka amma kana saba wa Allah tabaraka wata'ala kana abin da ya hana kana yi kuma kana roƙonsa kuma suka ce ka ta addu'a har yanzu baka zai ba ko kuma a'a kana sai ma har yanzu baka samu ba ba irin ba fukan da baka yi ba ka fita sassafe ka yi har karfe kaza na dare kana wajen nema amma har yanzu baka samu komai ba to ai fasikanci kake a cikin nema sabon Allah kake a cikin nema kiran sai Allah ba zai baka ba idan ya baka ma istidraji zai iya baka amma dan ya gwada ne ba wai amma kai ke ba zaka ga mutum yana samu nema ne a yake ya je ya nema ya samu kudade sun taru masa akan yaje ya taimaka wa mahaifiyarsa ko ya taimaka wa mahaifinsa shi kenan sai ya ɗauka kai wa karuwarsa ya tura mata kuɗin tun da zukan turawa ake yi ko sai ya tura mata kuɗaɗen gaba ɗaya in ya koma gida yana da mata mata tambaye shi ya aka yi yau ɗin nan ba ciniki ban samu komai ba ana kokon ya za a yaci kaga ya samu amma samun na banza ne zai masa amfani wannan samu ba zai masa amfani ba ba zai masa amfani komai ba to saboda haka ba a so kai aikata abin da haramun ne a cikin neman ka ba a so kai aikata abin da haramun ne idan kana nema kana kana yin haramun kuma kana nema wajen Allah kana fasikanci mutum ne mazinaci yana zina yana shaye-shaye yana dukkan wani mummunan laifi amma yana ta addu'a yana aikin banza ne kawai aikin banza ke ko kuma a yaji da yana neman kuɗi ko neman ilimi ko neman wani abun nema amma kuma wannan neman bai hana shi aikata mummunan aiki ba bai hana shi zina ba bai hana shi fasikanci ba bai hana shi munanan ayyuka duk yana yi to ko an bashi jarrabawa ne za a jarrabe shi ne a gaya zai in an bashi ma kenan balle kuma abin da zai fi faruwa shine ba za a bashi ba ba za a bashi ba ka san rashin bayarwa kala biyu ne ba za a baka ba ko ba za a baka ba na zahiri wala na ta nema har yau ban samu ko naira ba ko sisi ban samu ba tun kwana kaza ina fita wannan shi ne zahiri ko wanda kowa na iya gane shi ko kuma na roƙa na roƙa na roƙa har yanzu ban samu ba wani zuwa zahiri ne kowa zai gane to akwai kuma hana ka da za a yi da ba na zahiri ba na baɗini shi da sai a baka sai a baka shi kuma haba ni kan a yi dacewa wuri na ina fita yau na yi ciniki ya kai na naira kaza misali ko na samu ina roƙon Allah ai Allah ya amsa bukata ta biya to wannan ma a cikin sa akwai hani me hanin sai kuma ya zama abin da ka samu da ya koyi amfanar da kai ba baka amfani kanka ba baka amfani iyalanka ba baka amfani al'umma ba baka amfani kowa ba sai ya kone ko sai ya kare jiyan na koyi na da dubu ɗari kaza amma yanzu ni mimari ne da su za ka samu mutumin da haka ne ina da jiya ba kuɗi na ya kai kaza ba amma yanzu me ya kai ne ba shi kansa in za ka matsa shi ka ce me aka yi kuɗin ya kone bisa ne kaga an bashi amma an hana shi ba bashi ba kenan to saboda haka sai ake gwada maka cewa in kana roƙon Allah kana son Allah ya baka to ka kiyaye fasikanci ka kiyaye sabo sai Allah baka bayarwa irin nasa wanda har ƙarshen rayuwarka yana nan kana da shi baya baka na na jarrabawa ya jarrabe ka da abun yanzu wata rana ya dawo kuma ya kwace abunsa ka dawo ma kaman baka taɓa yin arziki ba misali ana ganin irin wannan mutane ne kaga mutum wanda da mai arziki ne kamar yaya amma ya dawo abin da zai ci ma yana da karfin sa amma Allah ne baka kalma talibun da rabbihi to ba za ka shiga cikin wannan halin ba to sai ka kiyaye sai ji saboda haka kai mai bin hanyar Allah kai saliki ana so ya zama duk abin da ka kudurta a cikin zuciyarka da abin da kake faɗa da bakinka da ayyukanka su kasance ka tsarkake su ka gyara su da Allah tabaraka wa ta'ala kake da Allah kake yi cikin Allah tabaraka ta'ala kake ba kana nema kana roƙon Allah dan wani ya ganka ya ce wani mai roƙon Allah bane ba kana da neman kuɗi dan a ce wani yana da neman kuɗi bane ba kana neman ilimi dan a ce wani yana neman ilimi ba duk abin da kake kana yi ne lillahi billahi ila Allah dan Allah kake kawai ba wai dan wani baka da wani hazbi a ciki baka da wani rabo dan Allah kake sai dai abin da Allah ya so in Allah sai bayyana wani abu na abun bayan da kai ya sai Allah bayyana shi amma kai dai ba wai nufin ka kana yi dan wannan abun ya bayyana bane sai kana yin wannan nema sai Allah baka cikakken bayarwa ba bayarwa mai tauyewa ba sai Allah baka cikakken bayarwa yace saboda abin da zai zo a cikin hadisi da zamu karanta a gaba cewa rashin umuri da kyakkyawan aiki da rashin hani da mummunan aiki yana jawowa a roƙa ba za a samu ba zaɓaɓɓun bayan Allah sai su roƙa sai Allah ba zai ba saboda ba a yin umarni da kyakkyawan aiki ba a yin hani da mummunan aiki sai a ta roƙa Allah Allah ba zai ba amma yin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala yana jawo wa Allah ya amsa addu'ar mai roƙonsa kai ne duk abin da Allah ya haramta duk abin da Allah ba da umarni ba kai duk abin da Allah ya hana ayi kana yi kuma kana roƙonsa haba ayyau dina a masallaci haka na zauna ne ta roƙon Allah Allah ka baka za Allah amma ba zai hana ka je kai fasi dace ka ba ba zai hana ka je kai sabon ka ba ba zai hana ka je ka cuci wani ba to wannan zai jawo a haram ba za ka samu ba to sai ce mana amma al-awwal fa ana abi hurairah radiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو كياركم فلا يستجاب لكم فلا يستجاب لهم yace wannan magana ta farko fa na bi hurairah radiyallahu anhu daga sai na bi hurairah Allah kara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi ya da mijalla tabbata gare shi gale yace la ta'murunna bil ma'ruf ku yi umarni da kyakkyawan aiki wala tanahunna 'anil munkar sannan ku yi hani da mummunan aiki aw la yusallitanna Allahu alaikum shirarakum ko kuma Allah ya dora muku mafiya sharri a cikin ku zama sune shugabannin ku fa yad'u khiyarakum sai zababbun ku su roki Allah fala yustajabu lahum sai ba za a amsa musu ba to kaga wannan hadisin yana karantar da mu cewa idan kana so ko idan al'umma tana so su roki Allah Allah amsa musu sai sun yi umarni da kyakkyawan aiki la ta'muruna bil ma'ruf ku yi umarni da kyakkyawan aiki duk inda aka ce ga umarnin Allah na kyakkyawan aiki ya zama kana wurin kana yi kana umarni da ayi ba wani kana zaune da shi amma kullum sai ya je yayi zina kuma abokin ka ne ko kullum sai ya je yayi luwadi kuma abokin ka ne ko kullum sai ya je wani mummuna aiki shaye shaye yake ko ne kuma abokin ka ne kuna tare ba abokin ka ne kuna tare ba wani fa yana morewa sa wani morewa sa yake abu da garawa yi kai kuma kana kallon sa to sai ya shafe ka kai sai ya shafe ka abin da ake so shine ka masa umarni da kyakkyawan aiki ba yana mummunan aiki kana kallon sa kana cewa yana morewa ba kai ma yana zaka samu dama da zaka more ko kaga ya samu matsala kar abin da yake yana burge ka kai ba za ka iya hana shi ba kuma za ka masa umarni kyakkyawan aiki ba ka bar shi kawai yana yi to kai ma sai ka shiga masifa kai da kake zaune da shi man jalasa janasa in ka zauna da mutum za ka ɗauki halin mutum in ka zauna da mutum sai ka ɗauki halinsa in baka je kayi abin da yin ba za ka yi irin naka kai ba ba irin nasa ba to in kana mai mutum ana so ka gaya masa gaskiya ka umarce shi da kyakkyawan aiki yana mummuna aiki kamar sanadiyya ka ce wannan mummuna aiki ne daina aikatawa idan ya ki sai ka rabu da shi sai ka hanyar ka ya taka wani ina son ka ina son zama da kai amma matsalar ka shashaye kake yi ko matsalar ka neman mata kake yi ka daina in kana so mu ci gaba da mutunci da komai sai mu ci gaba dai in ba za ka daina ba to ka kama hanyar ka na kama nawa amma in kace a to ya zan yi da shi ai bayan da na iya ai bayan da zan yi da shi bayan da zan yi da shi muna tare to kai din in ka lura da Allah Allah bai amsa maka ba saboda baka umarni da kyakkyawan aiki baka hali da mummuna sai ka ta addu'a ka ce a ni ba kullum sallah baya wuce ga wurdai a wuri na ga kiyamul lai ga wani ne ga wani ne amma ina ta addu'a har yaushe to ai kana zaune da wani cuta ne kana zaune da wani cuta ne wanda kuke tare da shi to wannan cutar kuma zai hana a maka zai hana a ba zama da ka kai umarni da kyakkyawan aiki kai hani da mummunan aiki iya iyawarka iya iyawarka kuma alkur'ani ya gaya mana kudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawlidati hasana idan zaka kira mutum ka nuna masa kyakkyawan aiki da zai aikata ba zan zagin sa zaka yi ka tsitsire masa ka ce ya gyara ba ba ka ke in kana zaune da mutum yana mummunan aiki to cikin hikima da dabara za ka nuna masa wannan aikin nasa mummuna ne ya daidai ba ka masa mummunan magana ba kar ka masa mummunan magana ba zai ji ba sai ka bata masa rai ka gaggaya masa munana kuma ka san yana yin mummunan amma ka zo ka ajiye shi ku zauna kuna taɗi kana nuna masa soyayya kana nuna masa kana tare da shi amma da Allah wani zan dan baka shawara amma kai haƙuri wani akwai abu da kake yi ne kaza kai haƙuri amma na ga da Allah ga dai kaza kaza kai maganganu masu kyau sai suna a zuciyarsa amma an ce a to an ce ubuli ne kyakkyawan aiki sai ka zo ka zazzage shi kai da kaza kake ka yi kaza ka yi kaza zai gyara ba zai gyara ba saboda ka udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawlidati hasana da cikin hikima da wa'azi mai kyau za ka yi kamar da hankali sai ya ji sai ya bi amma yanzu matsalar mu sai ka samu mutum yana da tambuna aiki kuna tare da shi abokin ka ne baka taba gaya masa ba amma ka samu sauran abokan ka duka gaya musu wani ba abu kaza yake haba wallahi wani ba abu kaza yake haba amma kai baka gaya masa ba baka masa wa'azi ba kana yada shi sai kana wani aikin zaka ta roƙon Allah bukatun ka ba za su biya ba zaka ta fita neman kuɗi kuɗin ba zai samu ba dan roƙo ne shi ma zaka ta biya neman ilimi ba za ka samu ilimin ba za duk abin da zaka yi ba zai yi ba dalili saboda baka umarni da kyakkyawan aiki baka hannu da mummuna kuma sai ya dawo ya tasiri a jikinka ta zama haka sai mun dage mun kiyaye a cikin irin waɗannan sannan alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba ku umarni da kyakkyawan aiki ba ku hani da mummuna aiki ala yusalli anna Allah wa alaikum shirarakum sai Allah ya dauko wanda suka fi kowa sharri a cikin ku sai ya dora su akan ku wani ana kallon sai yana aikin banza a anguwa ko a gida ko a cikin al'umma ba umurce shi ya daina ba ba hana shi ba an bashi yana kai wata rana Allah mai jarrabawa zai kawo shi zama sarki a gare shi ko ya zama shine gwamna a jihar sai dai ana kallon sai zama mutum banzan ba ko to ya zama shugaba kuma sai dai ana kallon zaka bar shi to sai zama shugaba sai zama shine jagora sai zama shine jagora Allah ya dora shi a kanku yazo sai yadda ya garawa zai ba da kuka iya kuma kuma wannan lokacin ko kai kana kai na Allah ne ko na Allah ne sauran banda shi shi ne zama shugaban za ku ji roƙon Allah ba Allah ba zai ba fa yarbu kiyarakum fala yustajabu lahu sai zababbun ku su roƙi Allah sai ba za a amsa musu ba dalili kuwa saboda sun bari wannan su zama ashirarai suna gani kana gani mutum ya zama mutum banza kana gani to Allah ku zai aiko shi ya zama jagora kan kai ta azabtar da kai bayan da kai ya to saboda haka irin zamanin da muke ciki yanzu akwai abin tsoro wai kowa ta kansa yake yi kowa ta kansa yake ba ruwansa da wani ba ruwansa da wani a gidanku kaninka ne kowanka ne kana gani yana aikin banza kana gani amma ba za ka masa magana ba a kai ka kanka kake kai ba ruwanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abin da yake zai dawo ya shafe ka kai ba ko jama'a ne a cikin al'umma gari guda ko anguwa guda ana kallon su yara sun zama yaran banza ana gani shi suna ƙanana ba ɗauki mataki ba ana ganin su suka zama mutanen banza ana gani ba ɗauki mataki ba wani nan ba abu kaza yake yi wani nan fashasha yake ya za a iya daina ni abokinsa ne ban ne kokari jawo shi jikina na hana shi a wani nan fa ɗauki ɗauki yake ya fara sata ya za a yi bar na matse shi na hana shi tafiya satan nan wani na neman mata fara yi subhanallah ban ne kokari in jawo shi jikina duk inda zan shiga mu shiga tare ai dan baffa na ne ko kuma a kani na ne ko wani abu na ne haka to amma baka yi wannan ba ka bar shi yana aikatawa kana gani yana yi kana gani ba ruwanka to Allah cikin jarrabawansa sai ya kawo shi zai zama shugaba kan ku shi wannan mutumin mazan yanzu sai abin da ya gana ma zai yi kuma lokacin ku za ku kun kuma roki Allah Allah ba zai amsa muku ba saboda kun bari wasu zama masu sharri a cikin to saboda haka kaga wannan yana hana amsa addu'ar mutum baka wuri da kyakkyawan aiki baka hani da mummunan aiki wurin kai kake yi ma kana mummunan aiki kana sabo rakata ba iyaka kuma kaje kana ta roƙon Allah ya baka Allah ba zai baka kaje kana ta fita neman kuɗi Allah ba zai baka ba duk roƙo kake Allah ba zai bara ba sai ka kiyaye kanka kuma ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka yi hali da mummuna amma in baka yi wannan ba ba za a baka to anan sai ka mana wata kissa ta wani mutum yake bi hadhihi almunasaba yastahsin an anqala ila alqari ila alqurra'i was-salikin قصة جميلة ذكرها دكتور عبد الله ناصر العلواني رحمه الله تعالى في الجزء الأول من كتابه يجي أولا مناسبة yana da kyau na kawo mana wani kissa ta wani mutum duk wani saliki wato mai karatu ko kuma mai suluki ya karanta ta ya ji wanda wani mutum da ake ce masa doktor abdullahi nasir al'alwani ya kawo ta allah masa rama ya kawo ta cikin littafinsa da ake ce wa littafin tarbiyyatul auladi fil islam to a cikinta ya kawo wannan kissa wannan kissa tana cewa yana cewa cikin wajen littafi ne ce ƙala warawar sheku muhammad suleiman na'ibul muhkamatin uliya a shar'iyya bi misr rahimahullahu ta'ala ƙala haddasani sadiqil karim muhammadu fahmi annaudari basha an ahmad afandi badawi an abihi an jaddihi wa kana min ash-shuyuki bil azhar fi zaman al-kudaywi isma'il قال لما وقعت الحرب بين مصر وحبشة وتولت الهضائم على مصر لوقوع الكلاب بين قواعد جيوشها ذات صدر خديوي بذلك فركب يوما مع شريف باشا وهو مع رجل فأراد أن يفرج عن نفسه فقال لشريف باشا ماذا تصنع حينما تلم بك ملمة تريد أن تدفعها to anan ne yace an rawaito daga Muhammad Suleiman wani mataimaki ne na hukuma madaukakin hukuma ta shari'a a kasar Misra Allah masa rahama yace haddathani shiriki karim yace wani aboki na mai karamci da ake ce masa Muhammad Fahmi an-Nadrawi bashi ya bani labari daga Ahmad Afandi al-Badawi daga babansa daga kakansa kuma kakan nasa ya kasance daga cikin maluma na kasan azhar a wani zamani zamanin wani sarki da ake ce masa kudaiwi kudaiwi sunan sarkin kamar yadda ake kiran shehun borno a ce masa shehu ba kamar yadda ake cewa sarkin zazzau sarkin ina to shi su a wannan lokaci kamar yadda ake cewa fir'auna a lokacin da fir'auna yake sarauta ko kuma a habashi ne a ce najashi to a wannan lokacin a misra sarki ana kiransa kudaiwi to wannan sarkin sai ce lokacin da yaƙi ya kasance tsakanin misra da habasha sannan rundunoni suna ƙoƙarin shigowa garin misra su yi kace-kace da misra sai shi wannan sarkin kudewi ɗin kenan sai ya ji bacin rai rasa yadda zai yi sai yawo abu hawa ta rana tare da wanda ake ce masa sharif basha yana cikin bakin ciki sai ya ce masa kai ni kan kai kasharin kasharin basha yaya kake ni ne idan wani mummunan abu ya same ka in wani mummunan abu ya same ka yaya kake yi ni yanzu ga ƙasa ta yaki ya tun karo mu yana nema ya halaka mu ya zamu fa qala sai yace masa ya fadina inna allah awadani idha haqani shay'un min hadha an alja ila sahih al-bukhari yaqra'uhu li ulama al-athhar al-anfus fa yufarrij allah anni yace eh ya kai shugabana ni dai inna Allah awwala lalle Allah ya riga ya bani yadda nake ya mu alkawari idza haqadu shay'un min hadi min hada idan wani mummuna abu ya same ni an alja ila sahih bukhari na koma cikin sahih bukhari ya qara'uhu li ulama sai na tara malamai na kira malamai a baharul anfus masu kyakkyawan zuciya idan na kira su sai mace su karanta su yi bukari gaba ɗaya su karanta ko zuwa kashi faifar rijillahu anni sai Allah ya yi min dukkan damuwa ta shi sharif basha yake gaya wa kudaiwi ya ce masa ga abin da yake yi idan ya shiga cikin matsala saboda haka yana ga abin da ya kamata a yi ke shi kenan sai ya ce kala nukallimu shekul azhar wa kana shekul arusi فجمع له من الصلحاء العلماء جمعا أخذوا يتلون في البكاري أمام القبلة القديمة في الأزهر sai ya ce za mu yi magana da shekul azhar malami da fi kowane malami a azhar wa kana shekul arusi sai aka yi magana da wannan malami fa jama'a lahu min sulahi ulama sai ya hada masa malamai na gari na kasar misra jama'an aka hada malamai masu yawa aka zuwa ya tunu da fil bukhari a mamar kullum sai suka fuskanci suka riki sayyid bukhari suna karanta shi suka fuskanci alƙibla a cikin kasan azhar kenan a misra a egypt kenan yanzu shi kenan kala sai ce wa ba zalika zallat al akbar al hazaib tatawalla duk da haka ya shi an ba karanta sai bukari ba yadda ake yi ba ko an ba karanta da karanta amma duk da haka sai rundunonin da suna tutun karowa ba su fasa ba suna tutun karowa ba su fasa ba shi kuma ya ce ne shiga damuwa sai bukari ake karanta masa sai an karanta damuwa ta yayi to yanzu kuma an zo an karanta amma kuma rundunar sai ƙarin dannowa take za ta shigo sai ya ce fa za ba ku dawi wa ma hu sharif basha ila ulama sai ku dawi da sharif basha shi wannan sarkin da wannan malamin da ya ba shi shawara a karanta sai bukari sai suka tafi wajen malamai wa qala lahum ghadaban sai suka gaya musu suna cikin bakin ciki imma hadha alladhi taqra'unahu laysa sahih al-bukhari أو أنكم لستم علماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاب ولا بتلاوتكم شيء فوجم العلماء لذلك فتبادره الشيخ من عقل الصف يقول له sai suka ce musu sarki ya ce shi wannan sarki da ya sa a yi karatun an yi goma ba ga canji ba sai ya ce lallai ku malaman nan wannan abin da karanta da wata ba fiye bukari ko karanta ko kuma ku ba malaman da za a yi alkawari da su cewa kuna cikin malamai magabata bai saboda Allah bai tunkuɗar da kowane bala'i da wannan abin da kuka yi ba sannan karatun kun nan bai amfana da komai ba kashi kun karanta bukari duka amma kuma ga masiba tana nan bata fasa ba ya zo ya fuskanci malaman da ya gaya musu mummunan magana sai wani malami daga ƙarshen tsawo sai ya taso sai ya ce masa minka ya isma'il fa inna rawaina 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanahawna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lahu sai wani malami ya taso daga can ƙarshe yace ai wannan matsalar daga wajen ka ne kai sarki kai ne matsala ai mun rawaito daga annabi da Allah sallallahu alaihi wasallam gare shi ya ce la ta'muranna bil ma'ruf wallahi ku muni da kikkiawan aiki wa la tanahunna 'anil munkar fi hali da mummunan aiki aw la yusallitanna Allahu alaikum shirarakum ko kuma Allah ya dora makiyanku fa yad'u khiyarakum sai zaba ku ku roki Allah fa la yusajabu lahum sai ba za a amsa musu ba aw kama kara ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara fa zaru wujuhul mashayikh sai malaman da suka ƙara jin haushi wanzarab al-kudawi wa ma'ahu sharif basha sai shi wannan sarki da ake ce masa kudawi sai ya tafi tare da shi da wanda ya ba shawara a karanta wannan littafi sai suka tafi wani ya takallama da kalmatin ba su yi magana ba su ce komai ba wa kana ulama yalumun yalumunahu wa yu'annibunahu sai malamai suka zama suna zargin wannan malami dan me zai wannan magana suna bata da akan sa dan me zai ga sarki wannan magana ومن ما كذلك إذ شرب باشا عاد يسأل عين الشيخ القائل للكدري ما قال sai ga wannan sharif bashin ya dawo ya ce wani malami ne ya ga wa sarki wannan hadisi wani malami ne ya faɗa fa qala ana sai malami ya ce ga ni ne na faɗa fa kaza ruwa kama sai ya dauke shi ya ce mu tafi suka tafi wan kalamar ulama ba da an kanu yalumunahu yuwadda'unahu wa da'iman la ya'malu an yarja sai malamai da suna zargin sa yayi abin da yayi sai suka dawo suna masa ban kwana irin ban kwanan wanda yake ba zai dawo ba tunda ya ga sarki gaskiya to shi ka an gama da shi suna masa ban kwana shi kenan kai ka an gama shi kenan wasar sharif basha ila an dakala ala kudayi sai shi wannan sharif basha suka tafi da wannan malamin har suka shiga wajen wannan sarki shi kafin ya gidansa fa idza bi qadun fi bahawi sai ya samu sarkin yana zaune a cikin irin ne ake ce wajen nan inda ake kallon bakin ba asalin can ciki ba ba cikin ofis din ba sitirin ne ko me ne to nan dai inda in ka zuwa nan za a fara ajiye ka kama kai ka can cikin ofis to aka ajiye wa reception to sai aka ajiye shi a wajen da aka ajiye su sai aka kawo ta kujera ta alfarma fa ma mun kusi da ajrasa alaihi shaykh sai aka kawo ta kujera ta alfarma sai aka ajiye wannan malamin akan ta aka kawo kujera ta alfarma aka ajiye malamin akan ta shikenan to ku ya guri ne mu kara da isa mu kaga lokacin da mu ya danje amma dai bari mu kara samu biya aka kare shikenan fa kala lahu sai yace ai ma qultahu fil azhar sai aka ce malamin kamar mai abin da ka faɗa kamar mai ta fa ada sheku kalimatahu sai malami ya maimaita maganarsa sai sai alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umurni da kyakkyawan aiki ku hani da mummunan aiki ko Allah ya dora masu sharri a cikin ku su zama su ne shugabannin ku sannan ku roki Allah Allah kun zai amfani ku sai maimaita ya maimaita hadisin ya maimaita sharrin sa fa qala al-gudawi sai al-gudawi shi wannan sarki sai ya ce mata ma za sana'ana hatta yunzila yunzila bina hadal bala to mi muka aikata Allah zai mana zai tuba mana wannan bala'i mi muka yi da Allah zai shigo mana wannan bala'in qala lahu sai yake masa ya afandaina ya kai shugaban mu alaysa til mahakim mukhtalifatun qad futihat bi qawanin yubihu riba yace ranka da dai zan tambaye ka shin yanzu ba a bude hukumomi daban-daban wanda an bude su da riba ba wanda suka halatta riba ba bude su ba alaisa zina bi ruksa shin ba a mai da zina ba komai ba alaisa al-khamru mubahan shin ba a mai da giya ta zama halal ba alaisa alaisa sai ne irga masa shin ba a yi kaza ba shin ba a yi kaza ba shin ba ya irga masa abubuwa wa addada lahu munkirat tajri bila inkar ya ya gaggaya masa abubuwa masu yawa wanda ana yin su munana ne ko bayan da za a yi ce ba haka bane فقال سيدي مساء كيف ننتصر ننتصر النصر من السماء يا ذا يكون مسامونا سرى daga wajen malicinmu daga wajen Allah ba muna wadannan abubuwa sai ce sai sarki ya ce wa ma za nasna wa kada ashan al'ajani ba wa hadi madinatu to yanzu me za mu yi bayan waɗannan mutanen sun mabukun sun yi kusurwa su cinye garin mu nan ya za mu kenan ya za mu kala sai ya ce masa idan fa ma zan bul bukari wa mahiyatul ulama to tun da haka ne to me laifin bukari dan an karanta littafin da ba ba ga wuya yayi ba sannan me kuma dabaran malamai su ba abin da za su fa fakal kudawi maliyan wa taraka tawilan sai shi wannan sarki ya koma baya ya zo rayu shuru sun makala sai ce masa sadakta sadakta kayi gaskiya kayi gaskiya wa da sheku ba da haza ila al-azhar sai malamin da ya dawo azhar cikin malamai wa jiwanu kariyi su biyu dan wansa malamai kuma sun ɗebe tsammani daga rayuwarsa fa ka annama karwari da jirijan sai dawo kamar a lokacin da aka yi kamar sabon haihuwa saboda ana tsammani ya halaka to a nan wajen shi ne kisan da aka kawo mana abin da ake son mu lura da shi a nan wajen shi ne idan ba a daina aikata mummunan aiki ba don ana yin addu'a ba za ta yi amfani ba don kana fita neman kuɗi ba za ka samu ba don kana fita neman ilimi ba za ka samu ba don kana so rayuwarka ya zauna lafiya ba zai yiwu ba sai ka gyara sannan in aka bai al'umma ta lalace gaba ɗaya to ko da gyararrun sun roƙi Allah Allah ba zai amsa musu ka gano wajen sai ya ce masa to shin shin yanzu ba a bude abubuwan wuraren sana'a iri-iri da riba ba ba bude abubuwa da riba ba an bude riba kan yanzu shi ne ake ta mama da shi a cikin abubuwa kata-kata ai za a tuba sai a yi kujibari a yi ba kuma ko sai a bari haka ba ka kokarin kiyayewa ko yanzu halin da muke ciki na maganar canjin kudi nan wai sai ka je ka samu mai menye sai ka tura masa dubin ka goma sai baka dubu takwas sabo sai baka dubu takwas sabo ko baka dubu tara ko kuma ka je banki za ka sa kudaden ka masu yawa ba za ka yi bin layi ba in dubu ɗari ka zane sai ka wasu dubu biyar ko dubu goma sai a sa maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kana tsammani ka zauna lafiya wallahi ka zauna lafiya ba ka cire ba ka shiga fitina in za a sai da abu idan turawa za a yi kudinsa daban in kashi ne za a ba da kudin kudinsa daban inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi Allah sallama ya hana a sai da zinariya da zinariya na an bayyin zabi bil zabi wal fiddati bil fiddati wal sha'ir bil sha'ir wal burr bil burr ko hadisin wal mirhu bil mirhi illa sawa'an bi sawa'in ya kan biya din anaci amma yanzu ka ana ce ko da zunna wani ya ga mun yace wai ya zan yi to ina son kuɗi ba kuɗi sai ba shi kawai ya tura masa kawai ya ɗauki abin da zai ɗauka ba ya sauki inna lillahi wa inna ilaihi gaskiya ne hukumomi sun saka mutane cikin wahala haka ne amma wannan kar ya sake buɗe maka ka shiga wani wahalar kuma yanzu zo da an shiga matsalar kuɗi nan sai kaje kana ta cin riba kana ta cin riba kana ta cin riba in an ga matsalar kuɗi za ka shiga wata matsalar kuma sabuwa kan ko za ka sake faɗawa wata saboda ka kiyaye kawai kai kokarin kiyaye sannan yace shin ba abin da zina ta zama rukusa ba ta zama mai sauki yanzu na zina yayi sauki ba irin da dawa kuma kowa bai damu ba da waya kama sai kai zina yanzu ba ka bane haka ne ko da waya kama sai kai zina wayan nan ba abin da ba za ka yi ba kana zaune ka tura shi na gidan banza ka kalla ka kira budurwarka ta maka maganganun banza ba abinda ba a yi da wayar ba abinda ba a yi kana yin kananan zina daman ba wadda suka je ka samu macin kayan da shi ne kayan zina ba akwai kananu ana yin zina da idanu ana yi da hannu ana yi da kunne ana yi da kafa ana yi da ido duk ana yi da zai ga mutum yana yi waɗannan abubuwan shi a wajen sama ba komai ba ne ba a wajen zama wai wani ba komi bane kuma ya je yana nema a wajen Allah in Allah ya bashi wai ce ai na tarko ko har yanzu ba wani ba ya za ya baka bayan ka bata sannan an mai da shan giya ta zama halal an mai da shan giya ta zama halal ba dole sai ka je ka ɗauki giya ka sha ba akwai abubuwan da su ma giya ne duk abin da zai bugar da kai sunansa giya amma za ka je ka sha za a mutane suna sha ba ruwansu ko magani ko wani abu kama da wani in kana cikin su ma in baka sha ba kai ba kauye ne ma ta kai halin baka waye ba duk an waye an barka to ka gani an mai da shi ba komai ba to waɗannan abubuwan su suke jawowa sai a roki Allah sai a ga bukatar biya to da malamin ne kirgawa wannan sarkin haka sai ce saboda haka malamin musu da laifi ko sun karanta sayyid bukari sun yi addu'o'i ba za a amsawa ba saboda mai mutane sun ɓaci da su gyara kansu to saboda haka abin da ake nema a nan shine mutum ya yi kokari kar ya yarwata cikin sabon Allah da cikin sabawa Allah in kana so Allah biya bukatunka na duniya da lahira to ba a so ka yarwata cikin sabon Allah da cikin sabawa Allah in kana yawan sabon Allah kana sabawa Allah kana aikata munanan ayyuka to ko ka roki Allah Allah ka biya maka saboda da shi yake za ka yi ta matsalaban adinta fa sai ruhu ya zari wa ma zaraita to ana ana maganin matsalabi in kana nema wajen Allah to ka dage ka kiyaye kana cin halal kamar da makaranta satin da ya gabata halal a cikin cin ka da shan ka da kayan ka sannan ya kuma mun karanta ya zama ka kiyaye kar kana fasikanci kuma kar kana aikata munanan ayyuka sannan kana umuri da kyakkyawan aiki kana hani da mummunan aiki ka wuce kanka ka wuce na kusa da kai in kana wannan to in ka roki Allah Allah zai biya bukatanka in ka fita nema Allah zai baka duk abin da kake nema Allah ba mu ikon kwatantawa abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure a ciki Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abin da shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan hali da ake ciki na kunci da yanayin kuɗi da ake ciki da yanayin tsadan mai da sauransu da zabe da aka saka a gaba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kawo mana alkhairi a cikin sa duk wani sharri Allah ya yi mana shi a cikin sa albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa da da shi tijan da karamarsa da da shi Ibrahim da faidarsa da muka cewa Ibrahim da Yusuf Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatima wa abul wa khatim lima sabaq nasu bil haqqi bil haqq wa hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين